ba wai sai a zamanin almajiransa ne aka fara ba amma sai da mamadu sage mai jeshu malami ne babba sai dai kulli jawabin hafwatu duk wani ingama ana samun wani wajen kuma a ga gudun bai kai ba ba mamaki ne ba to fada a makalata jahuli dan uwa tun da kaji asalin wato asalin da buɗe tufafin nan ya samu a gaban shauti jami aka fara buɗewa to dan yanzu kuma an samu wani jahili zai tashi ce ma ai bautar tufafin kuke to ka kyale shi wawa ne bai san me yake ba munkiri ne musun buɗe tufafin ya ce wai ai bauta wa ma tufafin ake na akwai masu cewa ma ai wannan tufafin ma ai kamar gunki ne an mai da shi kamar gunki ne a to ba haka bane ana rukonsa ne don girmama ambatan Allah da girmama salatin da ake faɗa a wannan wakashin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sanda aka zo ma aka yi masa sallama bai raddin sallama ba sai da yake mana sai mai yake yake tariq an askurallah ala ghairi daharatin na kin ambaci Allah ne alhali ba ina bisa tsarki ba yanzu yasa ashe duk abin da mutum zai yi don ya tsarkake ya girmama ambatan Allah ai daidai ne zalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub zalik wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih karanta maganganun da suka kunshi yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da salami gare shi dan ka girmama wannan ai hurumatillahi ne sha'irullahi ne dan ka bude tufafi a sannan wani kuma ya ce wa yayi bauta masa kake to shikenan wawa ne ka rabu da shi ko yaushe in kare yace ma wani lokacin kare yace zai haushi kace sai ka jefe shi zaka jawo karshen ta duwatsu suka ko abin jifan ya kare ko لو لو كل كلب أواء ألقمته هجرا لا أصبح الحجر مثقالا بدينار da ce duk kare in ya buɗe baki za ka ce bara sai na samu dutse na jefe shi sai ka zo ƙarshen ta ma ka ta wahala sai dutsen da za ka jefi karen ya dawo ana cewa dinari guda ba dai kai ka ce jifan karen ne a gaban ka ba shi kokari ai daman haushin daɗinsa yake ji daɗinsa kake ji wato wanda yake dan wata yana sama kare ne masa haushi ne ina ruwan watan da haushi to abinda muke kai a bayyane ta mun san dalilinsa don wani can kare ya zo yana haushi ya je ta haushinsa to haka haka kowanne a ciki idan ya zamo domin larura ne kowanne a ciki idan ya zamo larura ce ta jawo to ai an faɗa cewa a larura tutubihul mahazura wata ce a hafa min rurraini wa hayyiran ladassewa hazaini wani rashin lafiyar in ba a duba shi baya iya zamowa sababin halaka ma gare shi an rasa ne an rasa rai a shari'a ta zo da cewa a kiyaye rai wani garin dubawar ya iya jawowa a ɓanna dangantaka ta cuɗu shari'a ta zo da a kiyaye dangantaka amma kiyaye rai gaba yake da kiyaye dangantaka an faɗi kulliyatul hamsu ko sittu addini shine kan gaba daga shi sai rai daga shi sai hankali sannan sai nasabu dangantaka sannan sai dukiya da ita da mutunci matsayin su daya inda mai maraki so da yake faɗa wa wa wa rattiban wa tadifan musawiya irin alal mali takum muwafiya والهمس حفظها على الإنسان في كل شرعة من الأديان wannan abubuwa guda biyar ne ko guda shida da dukkan shari'un Allah ba wata shari'a da bata zo da cewa a kula da su ba kiyaye addini kiyaye rai kiyaye hankali kiyaye dangantaka kiyaye dukiya da mutunci to bismillahir rahmanir rahim to wannan faralla kenan da take cikin wazifa
فكثيرها ما بين وقتيها اشترت اشتهرت اشتهر فكثيرها ما بين وقتيها اشتهر عن شيخنا غوث البرغوثي مهم.
برغوث البشر مهم.
ما بين وقتيها a ce ita wazifa tana kankare zunuban mai yinta daga wannan wazifar zuwa ta gaba اشتهرت ishtahar ya yi shuhura haka ya yi shuhura عن شيخنا daga shehinmu غوث برغوث البشر gausil gausil bara taimakon talikai غوث البشر gaisil bashar wanda yake kuma girgije ne ga mutane
ومن تلا جوهرة الكمال wanda ya karanta jawharatul kamali طبعا guda bakwai يكون سيد الأرسال shugaban talikai zai zamo shugaban manzanni zai zamo walhulafa'ul الراشدون da hulafa'ul rashidu na guda hudu sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina usman ah, da sayyidina ali ما دام ذاكرا لها ba'adu ma'a za su zamo suna tare da shi ma dama zakiran laha muddin da ya zamo yana mai ambaton jauhara ba'adu bayan ya kai bakwai ya ci gaba da ambato
وذاك بالأرواح wannan kuwa da rawukansu ne da kuma jikunansu ba wai ran kawai ba a'a har da jikin وليس للممكن من نجاتي me musun wannan ba shi da tsira me musun wannan bai da tsira domin ya kore abin da yake mai yiwuwa ne
فمن يكون عجب عن تقييره Mhm.
ما يلبس ما Ma- يلبسه wanda ya zamo ya gajiya daga tsarkake tufafinsa أو حكمه ahan ko hukuncinsa ya zamo
تيمما shine yin taimama أو كان قد أنام أو كان قد عجب ko ya zamo ya gajiya عن تقيير بدنه daga tsarkake jikinsa وتكفيه ko jikin nasa mai yawa wanda ya siri ko kaɗan
أو عن طهارة مكان ko kuma ya gajiya daga tsarkake waje wasi'a da ya yalwace shi مع النبي a tare da zama na annabi da hulufofi guda hudu wato wanda yake ya yalwaci zaman mutum shida فحكم فحكم هذا hukuncin wannan
جعله منها بدل shine ya sanya ishirina ishirin min salatul fati daga salatul fati bin habadal ya zama musa daga jauhara kama nukil- kama yadda yake aka ciro shi
فلتذكرن هذه الصلاة hazi salata ya halatta ka ambaci wannan salati ta jauharatul kamali عاجلا kana mai takawa da kafarka kana mai tafiya ya halatta a karanta jauharatul kamali ana tafiya da kafa
لا راكبا amma ba akan dabba ba
إذا تكون رائلا idan ka zamo kana mai tafiya ne idan a halin tafiya ne za ka yi wazifa to in ka zo jauhara sai ka sako daga kan dabbar ka ambaci jauharar
واشترطوا shi طهارة yasa idan sakowar ba za ta yi ma imkani ba a maimakon ka ambaci jauharar sai ka yi salatul fati ishirin to
واشترطوا طهارة الأرض sun sharɗanta tsarkin ƙasa كما تف- كما تف- wato inda za ka taka ɗin in ya zama kana ambatanta ne kana mai tafiya to sai ya zama inda za ka taka fatsatsarka ne kamata famu kamar yadda za ka fahimta min allazi taqaddama daga abin da ya gabata a baya
هذا الذي للسيد العلي wannan shine abin da aka ruwaito daga shugaba sai dai aliyu timasi ne ƙudubi zamanina ƙudubin zamaninmu mutumin timasi wato babban almajirin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu to daman cewa aka yi wanda bai iya ba shi ma zai karanta salatin fati 20 ne a maimako ne kafi ne sau 20 shi ya iya ambato eh, ya iya ambatan jauhar Mm, na kan dabban ne aka ce baya ambata ba to in dai abin da za a yi sallah a kai yana kan kas ko ya sa da wani abu na kas ya ya halatta kamar a jirgin sama ne malamai da wasu ce ba a yi ba shi da inda take tafiya a iya yi ma ai wannan ba shi da wani farki to ibrahim أركان الوظيفة rukunan wazifa
أركانها استغفار رب العزة مئة مرة لأي صيغة arkanu hafsi gifaru Mhm.
rabbil izzati rukunan wazifa guda hudu ne na farko istighfari a ne- neman gafara wajen ubangiji
mi'atan marra marra ɗari bi ayyi da sigatin kowace siga datan da farkon da aka nemi wazifa daga 'yan ɗariƙa cewa aka yi ita wazifar kowane istighfari ma a iya yi a ciki kowane istighfari ma a iya yi a ciki da ko da astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya yayi
auzirhu masta'azima ko ko kuma ka ƙara lafazin al'azima astaghfirullah al'azima qabla nafi kafin la ta nafaye allazi la ilaha illa huwa
siwahu Mhm.
wal qayyum ba'da al hayy ka faɗi kuma wato ba da nafi siwahu kalma a haɗa take sunan nafi ɗin murafi ne da siwahu bayan ka kore wani Allah nan kabla kafin ka kore wani Allah wal qayyuma ka ƙara kuma lafazin al qayyuma ba'da al hayyi bayan ka faɗi hayyu wato ka ce astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayy al qayyuma to
wa in turid idan ka ga dama fatlu thalathina ka karanta talatin wala yazidu man lizal akhiri Mhm.
sala wanda ya karanta wanda wato ya kawo haƙi zuwa yadda aka faɗa dinnan daga baya shine ya ƙara al'azimar lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum to shi daman ma ba ya yi ƙari bisa talatin din ba sai za iyaka talatin wanda ya astaghfirullah astaghfirullah shine aka ce ya yi ɗari in kuma ya talatin shi kenan ya wadatar da shi to an a wazifa
wa salli bil fatihi 50 ka kawo salatul fatihi kuma bayan ka gama istighfarin nan ka kawo salatul fatihi hamsin wa man li misliha yazid yazid wanda ya ƙara wata hamsin din ta zamo ɗari fa fi'luhu hasan to aikinsa yana da kyau
to shi ba lalle bane sai
gashi tare
wa hallilanna min za ka fara mai ɗarin ko wa halilanna kai- ka kawo la ilaha illallah ka kawo hailala hasan mara ɗari wa man yazid wa man yazid fala thaniyatan wanda ya ƙara ɗari ta biyu ya mai can fa fi'luhu aikinsa la tasbih kakkace za ka soke shi
wa ba'da zal jawharatul kamal wa ba da za bayan wannan kuma bayan la ilaha illallah dinnan ɗari ko ɗari biyu sai karanta jawharatul kamali
fa qara'u ihda asharatan za ka karanta goma sha ɗaya ila hali a nan bayan ka gama la ilaha illallah
wa fi hayati shaykhina tun a rayuwar shehun mu shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu karza duwa hidatan واحدة sun ƙara jawhara guda ɗaya ta koma sha biyu
فزيدها a ƙara ta ɗin sadadu سداد daidai ne ya yi daidai wato wannan yadda ya kawo dinnan shine asalin yadda da wazifa take za a yi istighfari ɗari za a yi salatul fati ɗari za a yi halala mai can za a yi la'ila ɗan jawharatul kamali sha ɗaya to daga baya kuma shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu sai ya tafi lamarin ta ya koma za a yi istighfari talatin za a yi salatul fati hamsin halala ɗari jawhara kuma goma sha biyu to amma har daga bayan an ce akwai waɗansu masu himma da suke karanta ta bisa asalin yadda take yadda ne ya kuta farida yake faɗa wa ƙarƙila inna fi sahara la fitiyatan mujaddina ya qara'una aslal wazifati man ya ci wa haffafa shehuna bi zalika amraha wa dama alaihi jullu a- a- a- a- a- ahlil mahabbati ko da alaihi amalu jillil ahibbati shehun mu ya sauƙaƙe lamarin wazifa da wannan tsarin da aka faɗa na daga baya mafi yawan masoya akan haka aikin su yake amma ya to kila amma an faɗa mana ina fi sahara la fitata akwai wasu samari mijiddina masu matuƙar ƙoƙari ya ƙara'una asalin wazifati da sai karanta asalin wazifa fi sahara fi sahara to sai alhamdulillah تسبيحنا من بعد كل ذكر yin tasbihin mu cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bayan kowanne ah, da yanda ya gabata ورد الجميل ah, kamar yanda yake ya gabata a wuri dito a nan ma haka yake gudana Ah, sai dai mafi yawan malamai sun ce bayan istighfari ba a ƙara komi bayan jau ah, bayan shi salatul fati shine akan kawo wannan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna bayan hailala kuwa ba subhana rabbika rabbil izzati ake nema a kawo ba aka a kawo sayyiduna muhammadu rasulullah alaihi salamullah sannan kuma bayan shi a jawharatul kamali ita ma dai ana ka nema a kawo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna to amma mafi yawa galiban sai an karanta ayar da take umarni da yin salati da salami ga annabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sannan ake kawo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin da so so, alhamdulillah Ah, wani hadisul garibi ai hadisi garibi yana tambaya ne me ya bambanci tsakanin hadisi wanda yake ahadi da kuma wanda yake garibi ai hadisi garibi nau'i ne daga cikin hadisi ahadi hadisi ahadi ya haɗa hadisi garibi da waninsa akwai hadisi mashhuri gari- a cikin ahadi akwai hadisi azizi a cikin ahadi akwai kuma wato wato akwai mashhuri akwai azizi sannan kuma akwai garibi Eh, duk wannan nau'o'in guda uku nau'i ne na hadisi wanda yake ahadi mashhuri shine wanda fiye da mutum biyu sun ruwaito shi mashhuru in rawahu fauka sunaini sahihuhu kamata ne ziliya daini والغسل للجمعة طلب العلم آه، والغسل والغسل للجمعة قبل العلم وحسنوا حديث طلب العلم تو آه، سنن كما عزيز إن تتابع الإسنان به فقد كما روى الشيخاني أن أنس أن النبي لا يؤمن أن أحدكم حتى وأنه يعلم آه، to kuma shi ko garibi shine wanda yake ruwaya ɗaiɗai wanda ya ruwaito shi guda ɗaya ne marwi wahidin fakat garibu wa minhu fardun mutlaqun ajibu shi yasa garibi nau'i ne daga ahadi duk hadisin ne ta garibi ahadi ne amma ba dukkan ahadi ne ta garibi ba domin hadisi mashuri ba garibi ne ba hadisi azizi ba garibi ne ba dukkan wayannan ko ahadiye ne yawa hadisi garibi shine wanda mutum ɗaya ɗaya ne ya ruwaito shi mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito shi hadisi ko wanda yake a mutawatiri shi ne wanda yake wanda suka ruwaito shi sun kai adadin da zai zama an amince ya zama sun faɗi magana da bata tabbata ba shi ko hadisi ya hadi shi ne duk hadisin da bai kai wannan matsayin ba to wa gai ruhul ahad zannan hasara wa bai kara in li ilmin wasala to kusan kwanaki da sun da rawar a hukuncin yan hannun jarin bankuna haka jami'a kan shafa a shari'a ai asali dai duk wata harka da za ta bayu zuwa riba ai an hana musulmi da ya shiga ciki bai halatta musulmi ya aikata abin da yake zai bayu zuwa cin riba ba ko ci da riba ko hulɗa la'anallahu akila riba wa mutilahu wa katibahu wa shahidahu duk an faɗa wayannan cewa duk Allah an ce su illa iyaka in ya zamo kamar zama irin namu ne ko irin na yanzu kuma irin na nan ya zamo dole wasu harkokin sai da bankuna to kuma in aka basu musulmin suka ce ba za su shiga ba saboda duban abin da yake cikin su na daga haranci zai bayu zuwa ya zamo ba musulmin ba ne suka kanka ne komai wanda ta nan sa iya juyawa su cuci musulmi wasan nan da musulmi sun shiga ciki da niyyar kare kansu wannan sai ya zama akwai hanzari tunda koyaushe idan ya zamo abu guda biyu duk cuta ne to an ce sai a dubi wanda yake ya fi sauki a aikata wata kibil a hafa min rurraini wa hayyiran da dasciwa ha zaini izir ta kabo a hafin rure kad wajaba yukacciru jahalu in za ka na isiyana yadda shawa abdullahi dan fodiyo yake fada da ce wani malami da yake cewa fitowar mata ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne ce gaskiya ne ko da an ce fitowar mata ba daidai ba ne in ya zama ba za su san addini ba sai sun fito sai a ce su fito din tunda fitowar ta su haramin ce saboda me saboda zai bijirar da su ga abin ga ganin su bayan ko su mata al'aura ne gaba da to amma kuma aka ba su san addini ba sai ya bayi kuma zuwa cewa su aikata ma abin da sa iya kafirka ba su sani ba sai ya sa ko gara a aikata abin da yake ma'asiya ne da aikata abin da yake kufu ne to koyaushe haka ka'ida take sai ya sa in ya saya ne da niyyar cewa dan kada wanda ba musulmi ba su kanka ne wajen in yanzu duk harkoki da yawa sai an hada da bankuna wani zama ba musulman bane suka kanka ne sa iya komai don su cutar da musulmi addinin musulunci ko ya zo da a kiyaye mutunci a kiyaye dukiya kiyaye dukiya da kiyaye mutunci abin nema ne addinin musulunci ba ma addinin musulunci ba an ce duk addinin da Allah ya saukar da shi ya zo da wannan filhamsu filhamsu hirzuha alal ayani fi kulli shir'atin min al adiyani to haka ne eh wanda yake ya fi kusa dai misali ta yi wannan dan uwa ne amma ba waliyi ba ne amma wannan kuma ta yi dan uwa ne waliyi ne ta yi wannan a iya samun gado ma tsakani in ba dan an samu kaga to wannan irin wannan ai shine a haku fiye da wanda yake waninsa wani dan uwan ne ana neman a sada zumuncin da shi amma bai kai kamar wanda yake wannan a iya cewa ma waliyinka ne ko kai waliyinsa ba ko a iya cewa ma ai ta iya daurowa a ce kun gaji juna kaga wannan ai shine a haku to sannan kuma sama da shi sai wanda yake mazu muharrami wanda aka ce sansan ba aure ma tsakani ba aure tsakani kaga wannan ai kusacin ya ma karu fiye da wancan kenan tun da wannan kaga wato akwai damar ma ka gan shi a wani hali fiye da yadda za ka iya ganin wancan ko shi ya ganka a wani hali fiye da yadda wancan zai ganka بسم الله الرحمن الرحيم خامسها آه. بسم الله الرحمن الرحيم حضرت يوم الجمعة آه wannan za a yi bayani akan zikirin da ake a ɗarikar tijaniya a ranar juma'a بعد صلاة العصر يوم الجمعة yawmal jumu'a
يوم الجمعة mhm.
يلزم من يكون الاسم zalwar juma'a
بعد صلاة العصر to يوم الجمعة mhm, يلزم من يكون له الذكر معه mhm.
حيل لك للمغرب hailalatum faɗin la ilaha illallah yalzamu yana lizunta a kan manya kunu zazzikiru ma'a wanda wannan wuridi na ɗariƙar tijjaniya yake tare da shi ba'a da salatul asari bayan an yi sallar la'asar yau juma'a a ranar juma'a a ranar juma'a
وشرط وش- وشرط الفاتحة Mhm.
ولا تؤثر ita wannan zikirin nan na ranar juma'a idan ya tsere wa mutum ba a ramawa ba kamar wazifa ba ko wurdi lazimi wazifa ko wurdi lazimi in sun tsere wa mutum wajibi ya rama amma zikirin ranar juma'a ba a ramawa in mutum ya bari ya tsere masa shi kenan ba maganar ramawa ko kuma ta yi walar tu'ad ba cewa aka yi an lissafa sai an lissafa ko guda nawa ba ba iyaka ga wannan an ce dai daga bayan sallar la'asar to والشرط الاجتماعي wa sharɗu lijtima'i wa sharɗu lijtima'i in ka ce za ka yi sukuni da lamun sai baitin ya kare ta fuska a ruri wa sharɗu lij wa sharɗu lijtima'i fiha shaɗanta cewa a haɗu a yi jama'a abun dogara ne da shi a cikin zikirin nan zikirin nan ba a yin sa mutum shi ɗaya zikirin juma'a mutum ba ya ce ba ya zamansa a gidansa ko inda yake so ya yi ba sharafi ne ya je ya haɗu da 'yan uwa
liman lahu akhun inda ya zamo yana da ɗan uwa a garin ya zamo akwai wani wanda yake ɗariƙar tijjaniya a garin ko mutum ɗaya ne wajibi ne ya neme shi su zauna su haɗu su yi zikirin juma'a
wa illa fa'alamu faridan wa illa idan ko ya zamo gaba ɗaya a garin shi kaɗai ne yake tijjaniya fa'ala sai ya zikirin mun faridan alhali yana shi kaɗai wannan alifin na fa'ala wato na idlaki ne ba wai na tasniya ba an yi idlakin kafiyan ne shi yasa aka sashi fa'ala munfaridan ba wai na tasniya ba ne fa'ala sai ya aikata zikirin munfaridan alhali yana shi daya
wa man yakun qad shugila wanda ya zamo akwai wani abu da ya ɗauke masa hankali ko ya zamo akwai wani abu da yake son ya yi ranar juma'ar bayan la'asar zada lahu tarku wato tsarin yadda ake so in an yi la'asar kawai a iya miƙewa da zikirin juma amma aka ce ala da zaki a kake dariya ita galtar da shi za ta zama tarku ya samu ya bar fara ambatan ya fara ya bar zikirin ila kablil gur haƙi zuwa kafin rana ta faɗi da awa ɗaya sa'a ɗaya ko kuma rabin sa'a sannan ya fara
ya tilwudu da sannan ne yake lulli a kansa ya fara wancan da aka ce a fara bayan la'asar kawai an so haka ne saboda ƙoƙarin dacewa amma je da wajabcin ya rage awa ɗaya kafin rana ta faɗi zuwa rabin awa lokacin wajabci fa ya zo to to ala Mm, wanda wato ya kawo a cikin littafin sai anatul murid an tambaye shi akan wannan cewa su da yawa mutane sukan yi shagalta daga ambatan nan sai ya dan rage kaɗan shi ne yake kawo wata hikaya ta wasu daga cikin manyan tijaniya wasu manya ne suka zauna suna muharara tsakaninsu a ranar juma'a da yamma sai suka mance ma da magana zikiri sai da ya rage dan kaɗan sai suka tuna sai suka tashi suka yi sai ɗaya daga ciki wanda babba ne a ɗariƙar tijjaniya yake cewa ai ko uku muka yi in Allah da ya isar da mu zai ishe mu ko da la ilaha illallah muka faɗa sau uku an yi zikiri in ne mun yi kafin rana ka faɗi ai mun yi zikiri Eh, sai dai wannan wato ana magana kan abin da ke isa wanda da ya zo da haka za a ce ya yi zikirin juma amma ba wai ana magana kan abin da ya fi ba abin da ya fi shi ne a zauna din a yi akalla rabin awa kafin haduwar rana daga awa daya zuwa rabin awa kafin haduwar rana ya zamo an haɗu a cikin zikiri Eh, amma wato wannan shi ne yadda ya fi kamata amma wannan kuma ko da shi wannan yake cewa ai gaba ɗaya ma abin da suka yi bai fi talatin ba rana ta faɗi shi ke nan suka bar zikirin nan zikirin kuma yana yin sa ne kawai zuwa faɗuwar rana ba daidai ba ne rana ta faɗi kuma a ce wai za a ci gaba da zikirin wannan ba daidai ba ne to
ومن يشعل ومن يشعل كلم ذكرا عددا حرصا فائدا بلا بلا حقر بدا mhm.
ومن يشعل كلم wa man yasha wanda ya so wa man yasha ilkal zama sai ya lizinci a kansa ya lizinci ذكرا a- a- ambato عددا ya ambaci ambato na kidaya kamar ya ɗauki dubu da ɗari biyu ko dubu da ɗari uku ko dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar ko dubu da ɗari shida da wato a wajen zikirin la'asarin ranar juma'a
الفا فائدا dubu da abin da yake ya haura dubu بلا حقر بدا ba da eh, bila ba da iyakan cewa ba da ta bayyana da ya iya karawa ko nawa amma malamai da yawa sun ce kada ya haura ɗari shida dai
وفعلها aikata wato halarar juma'a zikirin ranar juma'a a ringa yinsa kamar tsarin masaba wato ɗariƙa halwatiya
تحسينه ganin kyansa
yunma ana dangana shi إلى الظهور zuwa cewa abu ne wanda yake tabbatacce Eh, waɗanda yake sun iya sun san irin yadda masu ɗariƙa halwatiya sukan yi zikiri to zikirin ranar juma'a don sun bi wannan tsarin sun yi haka ɗin ya yi daidai Eh, abu ne mai kyau ma abu ne mai kyau amma fa inda aka samu waɗanda suka iya Eh, ya zama wanda suka iya su ne gaba ɗaya sun iya ko ko wanda ba su iya ba 'yan kaɗan ne kamar ya zama jewa ba su iya ba to wannan a bashi a ringa yi daidai wanda kowa zai iya don kada ya zama a ringa samun bambancin harshe to sai yi ta ce su ne masu jerawa hurhudu sun shi ne dariƙa tsarin dariƙa halwaciya to ومن يقصه وقتها وقتها wanda wakacin zikirin la'asar na ranar juma'a ya tsere masa bai samu ya yi ba لا يلزمه قضاؤها rama ta ba lizince masa ba
بلا خلاف bila hilafin ba tare da wani sabani ba a alamu da ni na sani ban san sabani ba a nan amma sai dai Ahmad al-Kansusi shi ya ga kyan ramawa ya ce ai a rama din ma dai shi ne to وتركها to a barin halarar juma'a نعم يفيد خيرا تما ya tsere wa bawa alheri mai yawa
إلا لعذر sai ko da dan uzuri wanda yake mai bijira لما da ya saukan masa
يكفيك في فضل حضور المصطفى halartar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen wannan kawai ya isan ma a cikin farlan wajen
صلى عليه ubangiji ربنا mai salati gare shi ya gaisuwa
الحمد لله ya alhamdulillah
خاتمة في فضل ياقوت الفريدة wannan cikawa ce a cikin farallan da albati mai sake kira ya koke wanda ya bai da na biyu ya koke ne wanda bai da na biyu
وجمعة الكمال ya kuma yau hannu kamar a kimani sayyidin rija wato jauhara wanda yake duk kamun shi yabo ne ga shugaban shugaba na jama'a gaba daya ba amma mutane kawai ba a dukkan halittar Allah to
أما صلاة الفاتحة الحسنى التي يدعون بالياقوتة الفريدة ففضلها الحمد لله أما صلاة الفاتحة الحسنى amma salatul fatihi wanda yake kyakkyawa ba salati da take kamata التي يدعون بالياقوتة الفريدة wadda masana suke kiranta ya kuki wanda yake zaɓaɓɓe ba shi da na biyu
فضلها babbar lura وفضلها in jimanta على مراتب قسم in ƙasa ya rabu alamara shi ba kusan matsayi daban-daban fifikonta ba matsayi ɗaya ba ne ba falle ɗaya ba ne hawa-hawa ne
ودلها على الخلائق wajiruwa mafi yawan fifikon nan nata ko darajojin nata in ita tafiya koya an halayi daga halitta ba abu bane wanda za a faɗa a gaban kowa da kowa
ومن سوى المقسوم yana daga falalar salatu fati wadda za a faɗa a gaban kowa wanda ya yarda shi ke nan wanda bai yarda ba to in dalili yake nema a iya kawo masa kuma ba dalili ba ne daman girman kai ne to a daman Qur'ani ma ya zo ya samu wa'yansu a gaban su aka fara ramani suka ce za su la'ayi ayatuna qala sa'un lawwalin
أن من تلا من هذه الصلاة عشرا cewa dukkan wanda ya karanta mara goma daga wannan sallar daga wannan daga wannan salatin duk wanda ya karanta mara goma daga wannan salati ya karanta salatin baki sau goma الصلاة ya tabbatar da man lam yuhassirhu ma ma ma yuhassilu waliyu sani abinda wani waliyu wanda yake madaukakin daraja bai tabbatar da shi ba bai zama ba
kadan ko a wajen daɗin gwargwado wa asha ko sani kadar wanda yake madaukakin daraja kadar din jami'i ne na shi da daga sani da
wa asha alfa alfi hali ko da a ce wani nan ya shekara biliyan yana bautar Allah daga yin kana karanta salatul fati goma ka samu abin da shi ne samu ba
wa adam al-ihbad lilladhi fa'al yana daga karanar salatul fati wanda take a babban yana cewa wanda yake ya karanta ta
ma to ba idan ya zamo ya aikata abin da yake ba ta ayyuka to ita salatul fati da ya karanta ba za a fata wannan abin da ya aikata ba zai saboda a fata masa ladan salatu ba ce ba. Idan da zai fa'an wannan da aikata ma huwa fi siwa hali wa bidal amal abin da yake a wajen ba ita salatu ba ce ba ya fata aikin gaba da.
ومن رد واحدة يقرأ Mara da aka karanta ta من هذه من هذا nina ذا daga wannan تكثر الذنوب nina ba ne ko nina ne من هذا يسأل nina biya shi daga wannan salati dukkan shirin zunuba tana kankare zunubai وتزن tana kuma kari tana auna من كل تسبيح duk wani tasbihi ta auna duk wani tasbihi وذكر da ambatan Allah وقع da suke sun afko ستة ستة آلاف su da dubu shida ta dinka sassan dubu shida duk wani mai tasbihi da duk wani mai ambatan Allah da da shi ya samu to kai abin da za a baka sai an dinka ma sau dubu shida
ومن كل da دعاء ma duk wata addu'a da ake da duk addu'a da ake
ومرة منها marra ɗaya daga salatul fatihi بست بستمائة ألف tana kasancewa marasa ya tsako marasa tana kasancewa da da dubu ɗari shida من الوا من الواقع البشرية jiru daga dukkan abin da yake ya afu a cikin halitta
من الصلا- من صلواتهم daga salatin da su duk salatin da suke da halitta suke yi to ta kan salatin baki ɗaya sai an ba ka ladansa kuma an ninka ma har dubu ɗari shida
لوقت الذكر har zuwa lokacin da kai ka ambaci salatin fatin wanda suke ba har zuwa lokacin da kai ka karanta salatin fatin
وهي تضاعف بهذا القدر ita ana ƙara ninnin kata da wannan dare in ka ninka karantawar to kai ma haka ake ta ƙara ninka
وعادة الدائم ضامن- ضامنتها a guda wa matuha lizunta karanta salatin fatin fil yaumi a yini daya marratan sau daya a ce za ka kalli kullum sai ka karanta salatin fatin sau daya to rani da ruwa ta za mu ce ma faru ta jare ne arzikin duniya da lahira arzikin duniya da lahira to
ومن يلازم مرة في كل يوم wanda ya rubuta karanta ta a kullum sau daya منها يموت yin haka da salatin fati da zuci ma ba ɗaya da salatin fati a kullum يموت مسلما zai mutu musulmi من غير لوم ba wani zargi zai mutu musulmi ba wani zargi wannan wato baya kasa wani harfi irin نعم bar lafiyar da take magana yadda kawai da ita shi ne babban abin ne na ne ka yadda cewa haka din ne kuma sai ka samu domin ba sai amma irin ne ta sai ba a yi aka ce wannan yana daga martaba da daga abin bayyana
ذاك إذن الشيخ دون ميل ثم اعتقاد أنها قد بررت من حضرة الغيب لمن لم سر- لمن لم- لمن له سرت
a fifikon ita fatiha faralar da ake ta faɗa ta fatiha ta salatul fati faralar da ake ta faɗa ta salatul fati dinnan a baya ya hasulu ma yana tabbata ga duk wanda ya karanta ta amma fa in ya cika sharuɗa guda biyu min zaka izinin shekhi na farko dai ya zamo yana da izini daga shehu ya zama yana da izini daga shehu tijjani wanda yake sai wanda yake dan ɗariƙa yana da izini a cikin ɗariƙa shine zai samu wannan faralar duna mai ba ku kwanto a cikin wannan ta wanda yake ba ɗan ɗariƙa ba ba zai samu wannan faralar da aka faɗa a baya ba amma akwai wadda za a faɗa wadda kowa ma zai iya samu Mm.
sun ma'afi ƙari a sharaɗi na biyu kuma shine yadda da cewa na ha cewa ita salatul fati adbarat ta bayyana ne min hadarat al-ghaib daga halarar gaibi liman lahu sarai ga wanda ta samu gare shi shine sayyidi muhammadul bakari cewa shi sayyidi muhammadul bakari ba wai shi ya tsara ta ba shi ma ba shi ita akai haka
wa marrata min al-jahil fidya Ah, to wama wama ratu karanta fa- salatul fati sau daya kamar shi akan mota daya ko wama ratu karanta salatul fati amma in kace maratan din to shi ma dai akwai yanda za a yi harijin ko sai a ce akwai mubtadan da aka shafe shi maratan din ya zama tamizi wa qira'atuha maratan karanta ta sau daya ma wa maratu sau ɗaya daga gare ta fidiya fansa ce minal jahimi daga wutar jahim daga wuta wanda ya karanta salatul fatih ko sau ɗaya ma fansa ce wannan gare shi daga wuta
yawm al-qiyamah ranar alkiyama ghairi mirya ba kokonto
wa za bil ishtira'i ma taqaddama wannan fa- farla ta salatul fati ba wani shara'i a ciki duk wanda ya karanta dan ɗarika ne ba dan ɗarika ba ya yi mai ba inda ya karanta ta to ya ta zama fansa gare shi daga wuta
subhana man faddalaha kawai sarki ya tabbata ga ubangijin da ya fifita ta zama ya girmama da shi sai da ibn baba ya gama kawo farlar ta ta sai ya kawo wata magana wadda take kamar nuni ne ga duk wanda yake munkiri cewa idan ka ce kai baka yarda da wannan ba to idan farlan nan da ake faɗa a gidanku ne za a ɗiba a baya ka ce baka yarda ba amma idan Allah ne zai bayar a baiwarsa to Allah zai bayar zai ɗaiba abu ya bayar a baiwarsa kana da iwon gaje gaba ka yadda ba ai ban yadda ba ban yadda ba a Allah ya tsarkaka daga a ce ya ce ga inda zai yi a hukuncin a mulkinsa wani ya ce a shi yana da magana ko yana da wata shawara A'a, shawara ce da kai ka kai wa kanka ko ka kai wa mutum ko mahaluki kamar ka amma ba Allah ba la yusalu amma ya fa'alu shi yasa subhana man farralaha sarki ya tabbata ga ubangijin da ya fifita ta ya huce matsayin a ce me yasa zai fifita ta yana da ikon ya zartar da yanda yake so a cikin sarauta sallahu ya kuma lamu a kibali hukumi to wa azzama ya girmama ta wa ma ala an-nabi sallallahu ahadu babu wani da ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da misliha da wata salati da yake ta kai kamar ah, salatul fati sami Allah zal auhadu wannan wali wanda ba shi da nabi a matsayinsa ya ji haka an faɗa masa haka an tabbatar masa Eh, wannan wali shi wa Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya ji wannan Eh, shi yasa ka ce a duk mai son ko tarbiyya ne mutum yake so ya dari ka ayi lizuci salatul fati summa salatul fati allazi ala qadar alayhi bistir- eh, bistimrariha min hasabar sannan salatul fatihi wanda yake yana da ikon yi ta yi yi ta yi yi ta yi to yi ta yi din ko yaushe ya zama ba shi da wata shagalta sai salatul fatihi wasu manya da suka gabata akwai mai dubu ishirin a kullum akwai mai dubu goma akwai mai dubu biyar kullum akalla sai sun yi wannan na salatul fatihi saboda wannan faralar da suka ji saboda wannan farar da ake ta fada kuma mutum ya gwada ya gwada zai ga amfanin da ake fada Eh, wajen rufe fitta jariri sirru ɗarikati ka je ka gwada da abin da aka fada domin sai an gwada ake gano a firin da yake cikin ɗarika wanda da kaga yana musu daman bai yi hanyar ba ma Mm, kai da ka sha sukari ka sa sukari a bakin ka don wani ya zo ma wa da wani dalili duk katon littafin da zai kawo ma cewa wai sukari ba zaki kai kuma ka sa a bakin ka ba ba ba surutu yake wa kansa shi ne zai zo da kayansa amma kai ka san abin da kake kai kai ka san me ka sa a bakin ka Eh, ko ka sa zuma a bakin ka wani ya zo da kwatar littafi ai zuma ba ta da zaki duk gashi an kawo dalilai a ciki fito da wa yake ba da kansa yake ba kawai kai ka kai dai ka sa a bakin ka kuma ka ji zakin ya sa wajen rufe fitta jaribi sirru ɗarika ka gwada cikin jarrabawar akwai asirin ɗarika wani yake cewa audun ala salatatil awqati kullun bi hamsi mi'atin kattati ko kuma idan ya zamo kai ayyuka sun ma yawa tana da shagulgula da yawa na rayuwa wanda ba za ka iya samun a ce irin wannan masu kawo dubban ka shiga cikinsu ba to akalla dai kai kokarin safiya kai ɗari biyar yamma ko farkon dare kai ɗari biyar sannan can tsakar dare ka tashi ka sake ɗari biyar ɗin in ka kawo wannan ɗari biyar wannan shine kasafa kenan wanda yake kasa kenan dubu ɗaya da ɗari biyar a iya wani kwarai kwa a iya wani kwarai kwa kwarai kwarai kwarai kwarai ya iya iya bayar ga wani kwarai da ranar ashura za a iya yanta da ranar ne ko kuwa da dare ko kuwa duk yadda mutum ya gani ta kiyan da ya da daddaren tafi amma in yi da ranar ya isa sallar da aka faɗa cewa wato a yi a ranar ashura wanda yana cikin abubuwa guda goma da ake so bayan azumi da aka ce sun salli sil zura aliman sun magata sil ra'afa yaskinin sa ta saddak waktahin to wannan sallar ko da rana ma ka iya yi amma dai da daddaren ya ce a yi koyaushe sallar dare ta fi kuma in ka haɗa duka din kaga ka ɗauki duka kenan Mm, ka ɗauki duka kenan sai ya zama aljihunka ga manyan kuɗi ga ƙanana kanana ko ga manyan ga kanana duk ka hada kenan ka a kokarin yadda ya saukaka duk yadda ya saukaka wadda yake cikin ta ai sai ya zamo ta ɓaci wadda yake cikin nata inda waccan ta farin ta sai ya zamo wannan din ta ta ɓaci sai ya fara kawo waccan din wa man zakara salatan fi salatin badalat hazihi alaihi wanda ya ta sallah yana cikin sallah to ita wannan da yake cikin ta ɓaci dade wato a kula da raya wannan daren da azumin gobe wanda shine ranar goma ga wata kuma da kula da abubuwan da aka ce ana son aikata su a ciki kuma an faɗa cewa yana da kyau yadda maulamu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ga wasu daga cikin keɓattattun almajiransa cewa ranar ashura su karanta laƙar ja'akum kafa ɗari biyar a karanta laƙar ja'akum kafa ɗari biyar a ranar ashura wato kiyayewa ce babba ga a cikin shekara zai zama wani hirzi ne babba mutum ya yi wa kansa a shekara Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu a cikin dukkan harkokinmu gaba daya kiyaye